أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna minka godiya ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komi wanda a bisa ganin damar shi na da ƙadarawar shi ya tattara mu a wannan hili mai albarka don mu tunatar da ko kuma don a gabatar da muhadara akan abubuwan da suka shahe mu na addinin musulunci. kenan kamar yadda aka sanar insha Allah muna tare da babban malaminmu jigo daga cikin jigajigai na addinin musulunci na wanga gari malam Suleiman wanda aka yi sani da malam Suleiman bin Dawud insha Allah su ne za su gabatar mana da muhadara akan maudu'i wanda yake illar jahilci na addinin na ilimin addinin musulunci a cikin ko a rayuwar musulmi insha Allah kenan ba tare da ɗaukar lokaci ba muna neman malam da su gabato don fara karatu malam falai ta fadar
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع وأشهد أن نبينا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا ومرشدنا وموجهنا ومربينا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم حينا على سنة رسول الله وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفة شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي القلب محبته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna sha uku ne ko ga watan sha'aban sha uku ko sha uku ko sha hudu so muna sha uku ga watan sha'aban eh, kasar su ba su lissahin watan sai an kawo irin wannan wata sai su fara lissahi saboda su kawo rikici da hudu don haka muna sha uku ga watan sha'aban watan sha'abani shine wata na takwas a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna ma Allah ta'ala godiya matuƙar godiya ya tattara mu a wannan waje mai albarka domin tunatar da junanmu abin da ya shahi addininmu na musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya tarfa magarinmu nono ya mama gyaɗar dogo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya kama mama ya dafa mama ya agaza mama ya tallaba mamu duk abin da muke da tsoda na tsoro Allah ta'ala ya mama maganin shi ubangiji Allah ya sabkar da ruwan rahama a kanmu ya sabkar da albarkatu a cikin wannan gari namu na maraɗi da cikin sauran ƙasar wato jihohi namu na Nijar baki ɗaya da cikin ƙasanmu ta Nijar gaba ɗaya da ma a cikin sauran ƙasashe na al'ummar musulmi duk abin da muke jin tsoron shi Allah ta'ala ya mamu maganin shi duk abin da muke fatan shi na alheri Allah ya tabbatar mamu da shi duk abin da ba mu iyawa Allah ya iya mamu tsiya da tsiwa da zama a tsumma ubangiji Allah ya tsare mu bala'i da kata'i da jafa'i da mugun abu da musiba da jaraba Allah ta'ala ya kare mu ya sa duci dubu ɗari uku tsakanin mu da su. Muna roƙon Allah ta'ala duk wani abu wanda zai zama mama alheri. Kai dukkanin alheri muna roƙon Allah wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba, kuma dukkanin sharri muna neman tsarin shi daga gare shi wanda ma muka sani da wanda ba mu sani ba. Ya Allah ka kama mamu cikin al'amuran mu, ya Allah ka raba mu da sharrin talaɓaɓiya cikin addini. ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ta'ala ka tabbatar da sunayenmu a cikin 'yan aljanna na gaba-gaba Allah ka sa babu ɗan wuta a cikinmu idan kuma akwai Allah ka tausaya Allah ka yi rahama ka goge da rahamarka kamar yadda wato ɗan uwa ya gabatar da cewa maudu'in da zan yi magana a kan shi shine bisa kan illoli da matsaloli na jahilci a cikin addini to wannan kaga maudu'i ne mai faɗi kuma mai girma kuma mai mahimmanci sosai shine wato matsalolin jahilci jahilci gubaci jahilci mugun abu ne jahilci tsiya ne jahilci masifa ce don haka ciwo ne amma sai dai yana da magani ko ciwon da bai da magani ya hatsari to Allah ta'ala da rahama shi sai sa jahilci ciwo ne amma ciwo wanda yake da yake da magani menene maganin shi ilimi neman ilimi shine maganin jahilci sannan kuma da tambayan masu ilimi da zama tare da masu ilimi da kuma sauraron masu ilimi wannan shine yake warkar da ciwon jahilci والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني تالله ما قال امرؤ متحدلق بسواهما إلا من الهذيان ابن القيم الله يمي رحمه يتي والجهل شي جاهل داء قاتل cuta ce mai kisa ciwo ne mai kashe mai shi ya ce wa shifa'uhu amma waraka shi maganin shi amurani abubuwa ne guda biyu fitarkibi muttafaqani kuma wajen haɗi suna haɗewa tare da juna ba wai rarraba suke ba suna haɗewa menene wannan maganin sai ya ce nassun min alqur'ani aw min sunnatin nassi na alqur'ani ko nassi na sunna su suke wanke jahilci tas daga cikin kwakwalwar mutum nassi na alqur'ani ko nassi na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai abubuwa guda biyu bane daban-daban yace fit tarkibi muttafaqan a wajen haɗin wannan maganin suna gamewa da juna kamar su sha guda domin saboda dukkaninsu daga maɓuɓɓuga guda suke wahayi na alƙur'ani da wahayi na sunnar manzo Allah sallallahu duka daga Allah suke duk hadisin da ya zo daga bakin manzo Allah sallallahu to wahayi ne kamar alƙur'ani saboda Allah ya ma annabin shi shaida ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi baya furici akan son zuciya in huwa illa wahayyuha kawai sai abinda aka yi mai wahayi yake fai shi yasa sau da yawa akan yi wa manzon Allah tambaya sai ya shiru ya kyale wanda ya mai tambaya wani bi ma sahabin da ya tambaye sai ya tsammanin ko dai yayi tambaya ta ƙuri ne sai ya fara neman malaba ya labe cikin mutane sai daga baya sai manzon Allah ya ce ina mai tambayan nan yake sai ce gani na sai manzon Allah ya ce amsar ka ne kaza da kaza me yasa bai ba da amsa kai tsaye saboda baya furuci akan son zuciya sai an yi mai wahayi in aka yi katari da an mai tambayar da ba a mai wahayi ba akan ta baya ba da amsa wata rana wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah Allah ya mamu umarni mu ɗora yi maka salati da sallama to mun san yanda za mu yi maka sallama amma yaya ne za mu yi maka salati sai manzan Allah ya shiru sahabin ya ce ga alamu na ɓargazo mugun abu ya ce kawai sai ya duke ya shige cikin mutane ya laɓe saboda ya ga ya tambaya an yi shiru an ƙyale ke nan taƙila tambaye ko dai ba ta dace ba ko kuma sai bayan wani ɗan lokaci sai manzan Allah sallam ya ce ina mai tambayan nan can haya shige cikin mutane sai ce gani nan ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce idan za ku yi mani salati ku ce kaza da kaza da kaza manzo Allah ya faɗa musu salati to haka nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an shayi mai tambaya yayin shiru saboda baya magana akan son zuciya to in kana son ka warkar da jahilci musamman jahilci wannan wanda muke magana shine jahilci a addinin musulunci in kana son ka wanke wannan jahilcin ka kore shi to sai ka dukkuba wajen karatun alkur'ani da kuma neman ma'anonin shi da kuma karatun hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙoƙarin fahimta da fiƙihu a cikinsu to idan kai haka insha Allah jahilci zai gudu daga inda kake duk inda aka kada gangar jahilci to baka wajen amma idan ba da wannan ba to baka da wata dubara wadda zaka kore ma kanka jahilci imamu abu dawuda Allah ya yi mai rahama a cikin littafin shi sunan na abi dawud ya rawaito hadisi hadisin daga jabiru ɗan abdullahi yadda Allah ta tabbata a gare shi jabiru ya ce min hita balagoro cikin wasu jama'a ya ce muna cikin tahiya sai aka tullo wani ƙaton dutse ƙum sai ya faɗa bisa kan wani mutum daga cikinmu da ya mai illa ya hasa mai kai jini ya zuba ya zama ya haddasa mai ciwo cikin kan nan wannan bawan Allah wanda wannan dutsen ya zo ya same shi ya ce ƙarshe sai da aka yi kwana aka waye gari aka tashi shi ya yi mahalki kusan mahalki ko irin wanda maza suke yi to kawai ya yi mahalki kenan janaba ta kama shi don haka sai ya tunkaro abokanin tahiyar shi ya ce don Allah tambaya gare ni, janaba ta kama ni, kuma gani ina da ciwo bisa kai, ina gudun idan na yi wanka da ruwa in samu matsala shin ko kuna iya kuna da fatawa wadda za ku sama mani sauƙi da rangwame ba sai na yi wankan nan ba? Sai wani ya ce, a ina, ai ba wani rangwame, tun da dai kana iya taɓa ruwa kawai sai ka yi wankan janaba, sannan ka yi sallah. sai bawan Allah nan ya je ya ɗibi ruwa ya yi wanka ya zuba ruwan ga kanshi yana zuba ruwan ga kai sai ruwan nan ya shiga ya dame ciwon ƙarshe sai sanadiyyar mutuwan shi ko da muka dawo in ji jabiru ya ce muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka zo muka ba shi labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu qatalahumullah ya ce sun kashe shi Allah kashe su su ma halla sa'alu idza lam ya'lamu me yasa ba su yi tambaya ba idan ba su sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al ai maganin jahilci shine tambaya fa inna ma shifa'ul ayyi as-su'al abinda ke maganin jahilci kawai shine tambaya sai manzo Allah sallallahu ya bada fatawa yace innama kana yakfihi an ya'siba ala jurhihi khirqatan abinda kawai ya ishe shi shine inda ya kulla wani kyalle akan wannan ciwon nashi sannan yayi taimama ya wanke sauran jikin shi nan inda ke da ciwon sai ya shahi wurin ya isa to mahallu shahidi cikin hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna jahilci menene ciwo ne menene maganin shi sai manzo Allah ce tambayan masu ilimi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ta'ala ya ce ku tambayi ma'abuta ilimi idan kun kasance ba ku sani ba. Wani malami sai ya ce, Komi akwai ya cikin Al'ur'ani. Sai wani mutum ya ce, To, ni ina da tambaya, in muna son mu yi burodi an kawo fulawa, muna son ka ba mu amsa cikin Al'ur'ani, ya ne zami mu yi burodi da wannan fulawa. kagar ka tambaya wai ya kore shi kenan go da Imam Shafi'i ya taba yin wannan a Makka ya zo Makka sai ya ce na rance da Allah babu wata tambaya da za ku mani sai na ba ku amsar ta cikin Alkur'ani sai wani mai tambaya bisa kan rina yace irin na ta galle mutum yanzu nan kaza da kaza to irin shi ne wannan mutum wannan malamin yace Alkur'ani ya zo da bayanin komi akwai komi sai dai in baka sani ba sai ya ce to ni ina son ka gaya mana yanzu ga fulawa ya za mu yi mu kwaba ta har mu yi burodi da ita cikin qur'ani nake son ka gaya mana sai malamin nan ya ce to yanzu yanzu ga zan gaya ma cikin alqur'ani malamin sai ya dauko salula sai ya kira wani wanda ke burodi ya ce da Allah in an ana son a yi burodi da fulawa yaya ne ake yi sai ya ce kaza da kaza ne ake yi ai kaza da kaza da kaza ya bashi bayani kadai shi ma sai ce mai toka shi in ana son a yi kaza da kaza ne da kaza da kaza da kaza ake hada shi kenan sai ce aikin banza ya ce kai da ka ce mana cikin qur'ani za ka bani amsa ya ce cikin qur'ani ne wannan amsa take Allah ya ce fas'alu ahlal zikir in kuntum la ta'lam ku tambayi wanda suka sani in ba ku sani ba shine ilimin ai Allah ne ai cikin ai da qur'anin ne aka yi aiki na aka baka amsa saboda haka maganin jahilci shine tambaya da kuma sauraron ma'abuta sani a ɓangaren koma wani irin abu ne to bari ana zancen addini yana cikin abin da yake ba mu wahala rishin wato ba ilimin addini mahimmanci kuma kowa ya ce yana da tacewa cikin addini ba mu ba ilimin addini mahimmanci ba sosai mu karance shi amma kuma ana zancen addini kowa ma mai fatawa ne akwai wahala ka samu wani majalisi inda ake zaunawa ba a kawo musamman ma wato gare mu mu musulmi a ce ba a kawo wani abu da yake da alaka da addini kuma aka kawo kowa ma abin da ya ga dama yake faɗi yau kaza kaza ne yau kaza kaza ne dan kaza kaza ne kawai da abin kawai abin mai sauki da molan kanshi zai faɗi abin da ya ga dama saboda shi bai ɗauki ba wannan a matsayin wani abu don haka sai ka samu kattai guda biyu suna ta gardama kowa ya hudu jijiyar wuya wasu ma wani ma hadda zuwa ga hamanta yana ta karaji yana zuwa ai kaza kaza ne ai kaza shi bai sani ba kai baka sani ba sun dindin ma dindin ole da ku hutar da kanku wannan abin da kuke tattamnawa kuke deba a kan shi ta ce taso mu je cikin 'yan mintattuka sai ku je ku tambaya shi kenan ku samu an samu sakan abu warware matsala a sai ku zauna kai ba ka yarda da shi ba shi bai yarda da kai ba ku ta gardama ku ta jayayya ku ta bata lokaci ga banza saboda haka ‘yan uwa jahiltar addini tana haihuwar da matsala a cikin addini musulmi wanda yake jahili a cikin addinin shi wallahi yana ma addini banna da wannan jahilcin da yake da shi na addini irin bannar da maƙiyin Allah ma bai ma addini irinta idan mutum ya zamanto jahili to ko da yake jahili shi kanshi ma yake mabanna yanzu dai wannan hadisin da muka karanto na Jabiru don Allah wannan jahilcin bai yi banna ba ya yi banna wace irin banna yi ya kashe wani kaga na jahilci ne ya kashe wani fa saboda jahilci ya yi sanadi to jahil da jahilci kana kashe wani to sannan kuma jahili yana kashe kanshi da kanshi haka yi ribin wani ne kawai ke kashewa hakan shi ma bai raga mu wani bi kawai jahilcin nashi sai ya dawo bisa kanshi ɗin ya make kanshi wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata manzon Allah sallallahu ya ce cikin waɗanda suka rayu gabanin ku kana fi man kana qablakum ya kasance a cikin mutanen da suka rayu gabanin ku wani mutum qatala tis'atan wa tis'ina nafsan ya kashe rai ɗari ba ɗaya kawai sai ya je yana son ya tuba ya yi ladama a kan aikin shi ɗan ta'adda ne kenan rai ɗari ba ɗai ya kashe sai ya zo neman fatawa amma sai ya haɗa ga hannunwa jahili wani irin jahili ne wannan jahili mai ibada kasan akwai jahili mai ƙoƙarin ibada to wani bi mutane suna ɗauka saboda ƙoƙarin da ke gare shi na ibada da bautar Allah sai su ɗauka wanga mai ilimi ne na addini sai ɗora zuwa ana tambaye shi shi ko bai cewa a'a ni wa ibada shi kawai nake yawanci amsa suke bada irin waɗannan wani mutumin saboda yana ƙaunar addini yana son addini kawai sai ya ɗora sanya hulla da doguwar riga ana ganin shi da kamancece na irta kuma a ga ya lizumci addini ba wasa to wani sai ya ɗauka malami ne sai ya ɗora tambayar shi akan abubuwan da suka shahi addini shi kuma sai ya kai ana yi wa haka ne wa haka ne wa malami ne kawai sai ya ɗora ba da amsa wa garrahun fi dinihim ma kanu yaftaru laki wani bi in abu yayi yawa sai ka kai ka gazganta tun kana shakku ko ba haka ma haka shi ba da ya ga ya ce ma yara ana sadaka sai ga gaba ɗayan yaran ba su yi shakku ba sun ruga sai ce kai kafa a zo a ce da gaske ne shi ma sai bi su wani bi in abu ya yawa sai ka kai ka gasganta ko da ka sani kana sane da yanzu kaga shi ya shirga masa karya ko amma ya ga dukkansu sun tahi ya ce to wallahi ka a zo a ce da gaske ne sai bi su saboda haka wannan bawan Allah mai ibada ne mai ƙoƙarin ibada sai ya zo ya tambayi wannan mai ƙoƙarin ibada ya ce aka rama kallahu tambaya gare ni ni mutum ne mai aikin ta'addanci a ta'addanci na na kashe mutum ɗari ba ɗaya yanzu kuma sai na yi ladama nike son in tuba shin akwai tuba gare ni to ka ji fatawa irin ta jahili shi jahili kasan da me yake auna fatawan shi kawai da hankalin shi da kuma ƙarfin imanin shi ne da ya auna ya ga abin ya yi girma sai ce kawai ina kawai bai ba don haka shi wannan ko da ya auna wannan laihin ya ga mutum ka kashe ma mutum guda ya laihin yake to ka kashe mutum ɗaya bayan ɗaya ɗaya ba ɗaya har mutum ɗari ba ɗaya wannan mutumin yana gama tambaye shi ko da ya taso sai ya ce kawai ɗaya ba ka ba kai ba tuba kawai ɗan wuta ne ya ce ba ni ba tuba ya ce ina ai ba tuba kawai sai ka je wuta sai ce to in haka ne bari ida lissahi ya haidadi sai sai ya hudu takobin shi da ya hudu takobin shi sai sarewa ya share a karami yanzu shi wannan mi ya kashe shi jahilcin shi ne ya kashe shi bayan haka nan mutumin nan ya yi ladama ya ƙara yin sanyi kan aikin nan nashi ya ce kabir ya je ya ƙara bincikawa sai je ya tambaye wani a karo na biyu sai aka yi katari wanda zai tambaya mai ilimi sai ya ce ni ne na kashe mutum ɗari kuma ina son in tuba ko akwai tuba gare ni sai malamin nan ya ce ƙwarai kan akwai tuba gare ka yowa ma ne ya isa ya shiga tsakaninka da tuba babu wani wanda ya shiga tsakaninka da tuba sai dai fatawar da za ni yi maka kai mutum ne mai laihi ƙwarai tubarka tana buƙatar wasu ayyuka in kana son ka bar wannan laihin kwata-kwata ka daina sai ka rabu da jama'ar da kake hulɗa da su saboda in dai kana tare da abokanka to ba za ka tuba ba dole sai ka canza abokai kai ina baka shawarar ka bar ƙasar da kake rayuwa cikin ta ka koma ƙasa kaza can akwai wasu bayan Allah ka zauna tare da su kai tabotar Allah ina tunanin in dai ka yi niyyar tuba ka koma waccan ƙasar ka zauna tare da wannan mutanen to Allah zai karɓi tubarka kuma tubarka za ta yi kyau amma matukar kana tare da mutanenka waɗannan to ba ka tuba kasa yana cikin abin da ke taimaka ma mutum ya tuba idan da gaske ne mutum yana son ya tuba daga wani laihi to sai ya rabu da abokan da suke wannan laihin misali barawo ne yake son ya tuba ya bar sata amma abokan shi barayi ne ko ya tuba sai ya tada wannan tubai dan tauri ne yake son ya tuba ya bar tauri ya dawo dan laushi to amma abokan shi duka yan tauri ne to inda yana tare da yan tauri bai iya koma dan laushi gannan dole sai ya rabu da 'yan taurin nan ko sannan zai iya tuba ɗan bori ne yake son ya tuba ya bar bori kaga kenan yana son ya tuba dole sai ya rabu da hulɗa da 'yan bori to haka nan ne yana cikin abin da ke taimaka ma mutum tubar shi ta yi sil ya zama ya rabu da masu aikata wannan laifi to shine malamin nan ya ba shi shawara ya ce ya je gari kaza a takaice wannan kissa dai sananna ce domin ya tunkari garin zai tafi sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ko sai ya karɓi ranshi shi bai kai garin da yake tunkara ba kuma ya baro garin da ya huta sai mala'iku wato mala'iku suka kasu kashi biyu duka mala'ikun rahama da mala'ikun azaba duka suka sauko wajen gawar shi kowa yana son ya zo ya cika misiyon sai ka rigima ta kabri da mala'ikun rahama da mala'ikun azaba mala'ikun azaba suka ce wanga kayanmu ne saboda tun da yake bai taba aikata alheri ko guda ba da aka kutai ku bar mu da shi mala'ikun rahama suka ce a namu ne domin ya zo yana mai tuba ya fuskanto Allah da zuciyanshi su bulkakal so yake kawai Allah ya karɓi tuban shi don haka ba kan wannan hadisin nake ba mahallin shahidi cikin hadisin shine inda aka yi fata wannan malamin da ya fatawa ƙarshe mai fatawa ta kasance mai ko kuma jahilin da ya fatawa zancewa domin wannan jahili ne mai ibada ya fata kaga ƙarshe fatawai sai ta yi sanadiyar hallaka shi ko to shi yasa malamai suka je ka ji tsoron fitinan mutane guda biyu fitinar su tana da girma mutum na farko shine malami wanda ya lalace wannan yana da matsala fitinar shi tana da girma mutum na biyu shine jahili mai ƙoƙarin ibada waɗannan guda biyun suna cikin jaraba a cikin al'umma a ce wannan malami ne amma lalataccen malami wanda baya jin tsoron Allah to bannar da zai shuka ta'addancin da zai yana da yawa jahili mai kokarin ibada bannar da zai yi ta'addancin da zai cikin addini yana da yawa shesa jahilci kala biyu ne akwai jahilci wanda malamai suke ce ma jahalul basit shine jahilci mai sauki shine jahilcin wanda bai sani ba kuma bai ya san shi bai sani ba to har ma wasu malamai suka ce ai wanga dalibi ma ne ba ma jahili ba shi bai sani ba kuma ya yarda bai sani ba to wannan yana da shauƙin sa'a amma jahilci kashi biyu shine jahil na jahalul murakkab shi ne man layadiri wa layadiri annahu layadiri wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba ma'ana shi jahili ne amma bai san shi jahili ba ne don haka ka iya samun shi yana fatawa ko yana magana akan addini kuma shi jahili ne amma saboda bai yarda shi jahili ba ne to jahilin da yarda shi jahili ne yana da sauƙin sha'ani wani malami ya ce ai dama mutane kashe hudu ne alimun ko kuma rajulun yadiri wa yadiri annahu yadiri fadhalika alimun fata'allamu minhu yace shine mutumin da yana da ilimi kuma ya san yana da ilimi yace to wanga malami ne ku je ku nemi karatu wajen shi sai kala na biyu yace rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadhalika ghafilun fanabbihu mutumin da yana da ilimi amma bai san yana da ilimi ba to wannan rabakananne ne ku faɗakar da shi ku tuna mai ku ce kai wannan wallahi kana da ilimi sai kashi na biyu na uku shine rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika talibun fa'allimu yace mutumin da bai sani ba kuma ya san shi bai sani ba to wannan dalibi ne ku koya mai karatu to sai ogan kwata-kwata shi ne wa na hudu rajulun la yadiri wa la yadiri annahu la yadiri fadhalika ahmaqun farfaduhu yace shine mutumin da bai sani ba kuma bai san bai sani ba yace to wanga mahaukaci ne kai ku yi waci da shi ku yi nisa da shi kai buge ku mutumin da bai sani ba kuma bai san bai sani ba shine ake bada misalin shi malamai suka ce irin wannan jahilin wata rana ya taba hawan jaki yana tahiya yana tahiya bisa hanya kawai jakin sai ya tsaya ya huska yayyen jakin ne ya ƙi tahiya ya buga buga ƙi tahiya sai jakin ya yi waƙa ya ce lau an safar daharu kuntu arkab li annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab sai jakin nan ya ce kai zamanin nan da ya ba adalci wallahi ya ce inda akwai adalci cikin zamanin nan da ni ne ya kamata in hau ba ni ba ne ya kamata a hau to me dalilin kashaki ya ce saboda ni jahili ne na san ni na san ban sani ba amma wanda ke bisa na jahili ne kuma shi bai san shi jahili ba ne ya ce kenan ni ne ya cancanta ya duka in hau shi kaga jaki yana da ja game da jahilin murakkab wanda yake jahili ne kuma shi bai san shi jahili ba ne To irin waɗannan mutanen waɗanda ba su san su jahilai ba ne, ba su san addini ba kuma ba su san ba su san addini ba. To su ne matsala su ne guba su ne alloba su ne masu cutar da addini waɗannan mutanen. Idan za a tura kura guda biyu a samu kuraye guda biyu wanda suka ji yunwa, yunwa ta alale su, sai a sake su cikin garken dabbobi. to ya kake imajinan irin ɓannar da kurayen nan za su yi kuraye ne guda bi majiya yunwa aka sake su cikin garken ƙananan dabbobi to irin ɓannar da kurayen nan za su yi ba ta kai girman ɓannar da irin wannan jahilin yake yi ba cikin addini don haka yana tabkata asa cikin addini yana ɓanna sosai malamai suka ce yana cikin matsalar jahilci da illashi shi wa jahili sai ya makan shi cuta irin cutar da wallahi makiyin shi ma bai mashi ita da jahilci sai mutum ya tabka makan shi ta'asa ya makan shi barnar da wallahi makiyin shi ma ba zai mai irin wannan barnai ba saboda haka duk matsayin ilimi da za a gai a alkur'ani ko a hadisan annabi ko a hikimomin malamai ko a misalai da kwatance-kwatance ko a gargajiyance ko a al'adance ko a hankalce duk wani bayani da za a yi na matsayin ilimi to suka ne ga jahilci da an ce mai ilimi ɗan aljanna ne to mi ake nihi jahili ɗan wutan ba sai an gayi ba da an ce mai ilimi yana da matsayi mi ake nihi jahili kaskantacce ne da an ce mai ilimi yana wato tsira da ake nihi jahili yana hallaka duk yaban da za a yi ma ilimi to suka ne ga jahilci kuma ya ishe ka ka gano munin jahilci wanda yake da shi ma kyamar kayan shi yake ko yana son shi ya ka ce wanga jahili ne sai ka ce mai jahili to ina ga kuka fara faɗa sai Allah kaɗai zai raba ku zai yi hushiran shi ya ɓaci ya kumbura mita ni za ka ce ma jahili saboda ka ce mai jahili za ku yi ta bala'i kuma da gaske jahili ne amma saboda mi saboda wannan harakar ba ya santa kayan shi ne amma ba ya son su ya ishe ka shi kuma ka gano matsayin ilimi mutum ko ba da ilimi aka shingina mai ilimi daɗi yake shi ka shiga kasuwa lokacin da kasuwa ta cika sai ka ce kai jahili kaga in wani ya waiwayo ka ce jahili kake kira in ma kaga wani ya waiwayo ba yana nufin shi ne ba a dan dai ya gawa kake kira kawai yana son ya abin mamaki ne ya ga to wane ne yake kira haka shi ba wai yana nahin shi ne ba amma da zaka ce malam sai ga kowa wani ma sai ya dan tsaya eh kai malami sai tsaya sai ga wani ya ce da ni kake dan tasha barawo munafiki kowa zai zaburo ce ni kake magana saboda ka ce kai malami wannan yana nuna maka jahilci aibi ne wanda mai shi ma yana kyamar kayan shi shi kuma ilimi haske ne da daraja wanda baya da shi ma aka jingina mai daɗi yake ji. Jahilci, musamman jahiltar addini, yakan zama sanadiyar mutum ya kai ya zama maƙiyin kanshi da kanshi. Yau in aka ce mutum musulmi ne amma bai san addinin shi ba, kuma bai damu ba da ya san addinin shi. To wannan musulmin wata rana ka iya jin shi yana wata magana wanda maƙiyin addinin musulunci ma ba zai yi ta ba akan addini. jahilci da rashin sanin addini shi yake sa ka ga mutum yana musulmi wani kuma bai da alaka da musulunci amma sun ga mai gidan giya shi ya kurba shi ya kurba jahilci da rashin sanin addini shi yake sa ka ga mutum yana musulmi amma bai damu ba da ya bi dokokin musulunci ko a kan shi hankalin shi kwance yana aikata sabon Allah saboda shi jahili ne cikin musulmai sabon allah da yake kowane muni shine mi shirka ko to wallahi musulmi zaka samu yana shirka kuma hankalin shi kwance kuma bai taba yarda ba da kyautawar ido kace shi ba musulmi bane amma yana aikata shirka kai inda zahilcin yake da muni wani musulmin yana aikata shirka bai ma san shirka ne ba wannan yake aikatawa saboda bai san addinin shi abin da shi ne mugun abin da shi ne wanda ba su shan inuwa guda tare da musulunci amma sai ka same shi tsamo-tsamo yana aikata ba yanzu na gama zancen 'yan tauri ba don Allah na ya ce a kira 'yan tauri a garin maraɗi musulmai ne za a kira ko kafirai a su musulmai ne a wajensu musulmai ne duk ɗan tauren da zaka kira nan maraɗi sai kaji shi dai musulmi ne kuma ba zai taɓa yarda ba da kaji wataƙila ma da shi aka yi isha'i yanzu wallahi da shi aka yi sallar isha'i amma kuma wai ɗan taurin kaji wani ya ce han mata da ragon layya yana ta kiyayawa amma musulmi ne amma mu ya kai shiga yin tauri saboda shi bai sani ba a jahilcin shi ya ɗauka kawai wannan wata galgajiya ce mai ma'ana ba komi ba shi ko bai san wannan ba zancen galgajiya ake ba a zancen shirka ake ba ta da alaka da galgajiya shirka ne tsari ne kishiyan musulunci ne warware musulunci take ba su haɗuwa a cikin mutum guda da musulunci da tauri ba haɗuwa dole ko dai ka zama ɗan tauri ko ka zama musulmi amma ba yayyewa a ce duka biyun kai ɗan tauri ne kuma musulmi a ƙarya ne sai dai inda ka kai ƙarhi ya amshi yanzu in ka ce a nemo maka ƴan bori a nan wajenmu abin mamaki wallahi da aka ji sun zo musulmi ne su ni na san wasu cikin ƴan borinmu za ka ji mace ta hau bori tana kalmar shahada wallahi tallahi akwai ɗan borinmu wanda in sun hau bori karatun ƙur'ani suke domin ni na taɓa zuwa wani ƙauye a nan cikin maraɗi sai na tarra ana kiɗin ƙwarya na 'yan bori za su hau bori kiɗin ƙwaryar da ake masu kiɗin ƙwaryar makon san komi suke sha su kansu suna kiɗi kacacan kacacan Allahumma lam yalidi Allahumma lam yalidi lam yalidi wa lam yulada lam yalidi wallahi tallahi haka suke ce kiɗin ƙwaryen ma da ake kaga ma'ana alama ta cewa su musulmi ne fir sun taso cikin musulunci borewa ne za a hawa amma ce ake Allahumma lam yalidi lam yalida haka ake kidi ana ta Allahumma lam yalid nan sai kaga wani ya zo ya hara murza kai haka yana kacacin kacacin sai kaga wani shi kuma ya dako da gudu ya ihu kaga wannan duka yana nuna maka irin tasirin da jahilci yake yi cikin al'ummanmu da munin jahilci wato jahilci shi yasa 'yan borinmu da 'yan taurinmu da ma bokayenmu inda malamanmu za su kyautata wajen kiransu zuwa ga Allah da sun bari su yi salo mai kyau su kyautata wajen ƙoƙarin fahimtar da su kuma su tashi tsaye wajen karantar da su addini wallahi za a samu da yawa su bari saboda na tabbatar ma wallahi tallahi da dama daga cikin su bakin jahilci ne ɗiɗɗiɗɗif ya kai su ga wannan aiki inda sun sani akwai wanda in ya sani tabbas tabbas sai dai ka zaɓi guda ko bori ko musulunci ko tauri ko musulunci ko bokanci ko musulunci amma ba su haɗuwa to da ya aji amma wasu ruɗuwa ne suke ji suke kawai wasu malamai ne masu zahin kai suke ƙoƙarin su hana su sana'ar amma ai ana yi mu ma ai musulmi ne haka zaka ji wasu ƴan bokaye ko wasu ƴan bori suna cewa saboda mi saboda gurɓatattun musulmi irin jahilai masu magana da sunan musulunci sai ta ce musu ku yi kayan ku ba komi je ku yi kayan ku kawai ta wurin kai ne kawai wasu ƴan zahin kai ne suke nuna kamar ba daidai ba to don haka rishin sanin addini da jahilkar addini yana sa mutum ya kai kanshi mayanka da kanshi ya kai kanshi mahallaka yanzu jahilkar addini shine yasa kaga wasu ba su ma san inda Allah yake ba suna matsayin musulmi yanzu akwai musulmin da jayayya hassahe inda ya kace mai Allah yana sama shi bai yarda ba cewa Allah yana sama maganar waye maganar Allah ce, kai kahi Allah sanin inda yake, aka ce ina Allah yake, wani ma cewa yake la'ilaha, illallah, irin waka tambaya ta yi muni, ba a cewa ina shi Allah ba a cewa ga inda yake, saboda da ka ce ga inda yake, to kamar ka hudda mai waje ne kayanki, shi kuma hidda mai waje ka nuna, wannan kenan ka nuna kamar yana da sifa irin ta halittu, to shi kuma laisa ka misali shai'un, babu abin da ke kama da shi. yanzu ga magana ta ilimi ce ko ta jahilci magana jahilci ce kuma jahilcin ma baki kirin canwashar ba can gani ai in ka karanto laisa ka mislihi shay'un magana wa ka karanto magana Allah a amintum man fis sama'i shin kun amince ne wanda ke sama an yaka sifa bikum al-ardi shahi kasa da ku magana wace ce waye wanda ke sama Allah to in ka karanta wacce aya sai ka gama da wannan kenan guda ta karyata guda ne a'a duka ayoyin daidai suke fahimtar kace take da muni shi yasa kake ganin kamar akwai cin karo don haka Allah babu abin da ke kama da shi wannan dole ka sallama cikin halittu babu abin da yake kama da Allah sannan kuma dole ka sallama mi Allah yana sama saboda shi yace yana sama inda inda inda zaka kore shine in wani ya tambaye ka kamar yaya yake sama sai ka ce a wannan tambayar ba a yin ta kan Allah shi kadai ya san yanda yake amma sanin yaya yake sama wannan babu wanda ya san yaya yake amma dai yana sama wa yace yana sama Allah ba a aya guda ba ba a aya bi ba a ayoyi barkatai Allah ta'ala tabbatar da yana sama ga kenan jahilci ne ka ce Allah ba ya sama in za ka addu'a ina kake daga hannuwanka kai kana cewa Allah ba ya sama kuma kai kana karyata kanka da kanka saboda ɗabi'an kama ta yarda Allah yana sama in za ka addu'a sai ka ɗaga to tun da yana ko'ina ba sai ka ɗaga wani bi a gan kayan ƙasa ba tana cikin baƙin jahilci ka tambayi musulmi ina Allah ya ce yana ko'ina yana ko'ina wace irin fatawa ce wannan to Allah dai a alƙur'ani shi ya ce yana sama wanda ya fi kowa sanin Allah shi ne annabi Muhammadu sallallahu shi ma ya ce yana sama. Yana cikin tasirin da jahilci yake yi, jahilci wane ya kai wasu musulmi suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yake halitta ayyukan bayan shi ba. Suka ce, a ba Allah ba da iko akan ayyukan halittun shi, shi ma kawai sai da ya ga suna aikata ayyuka, don haka da ya ga sun aikata ne sai ya masu hukunci. Kuma da aka tambaye su, me yasa kuka faɗo wannan magana sai suka ce don mu tsarkake Allah ne. kamar yadan ku tsarkake Allah ku ce ba shi ke halitta ayyukan da bayan shi suke suka ce saboda in muka ce yanzu Allah shi yake halitta ayyukan bayan shi kaga in barawo yayi sata kenan wa ya halicci wannan sata ne sai a ce Allah ya halicci wannan aikin da ya na sata to haka ma in mutum yayi sallah sai a ce wa ya halicci wannan sallah sai a ce yace to mu mun yi nazari ne muka gano in dai muka ce Allah ke halitta ayyukan bayan shi to mun jingina ma Allah ta waya kuma wani wuri ma mun iya cewa kenan Allah ba adali ba suka ce don haka muka gano dole a ce Allah bai shi yake halitta ayyukan bayan shi kuma bai da iko akan ayyukan bayan shi yanzu wannan iskancin da shedancin da jahilcin da sakarcin da wawancin da gidadancin duka wannan me ya kawo shi jahilci sai aka samu ma wasu cikin musulmai sun ware su ne jabariya. Me jabariya? Su ne wanda suke cewa Allah shi ya cilasta ɗan Adam akan aikin shi. Kawai ɗan Adam ba yanda ya iya, duk abin da ya aikata Allah ne ya cilasta shi. Me ya hukuncin me dalilin ku suka ce saboda ai shi ya tsara komi. Allah ya riga kaddara komi, da haka in an yi sata shi ne ya kaddara, da haka shi ɓarawo ya ya iya. Tunka a halicce shi an kaddara mai sata zai. mazinaci mai yaya iya tun ka a halice shi an riga an tsara mai sai ya yi ɗan liwaɗi yaya iya an riga an tsara kai waɗannan la'anannun mutanen ƙarshe da suka yi zirhi a tunaninsu sai suka ce to su fa sun gano ma kawai haƙiƙanin mai aiki Allah ne haƙiƙanin mai aiki suka ce shine ma wani malami ya masa raddi ya ce kenan yanzu kuna nihin sai mu ce ɓarawo ba shi ya sata ba mazinaci ba shi ne ya yi zina ba munahuki ba shi ne munahuki ba mai liwaɗi ba shi ne ya liwaɗi ba ta sai a cewa ne ne yake nan to jahilci wani ya kai wasu su a aƙidarsu ta musulunci wasu musulmai ne sun yarda a ce Allah shi ne yake aikata komi don haka suka ce ayyukan da bayi suke yi Allah ta'ala ne ya cilasta su kuma su matsayinsu kauran matsayin reshen ici yake in iska ya taso ba yanda iya dole ya motsa suka ce to su ma in Allah ya riga ya zartar da kaddara dole ne ba yanda suka iya asalin kuma wannan matsalai ka san da ta taso asalin matsalai wasu musulmai ne suka je suka karanci filo kaji asalin abu musulmai ne aka samu suka je suka karanci filo da suka yi zirhi cikin filo sai suka dora azama Allah kesiyan kesiyan kesiyan kin da suka fara da shi shine shin dan adam wai yana da zabi ne ko ko bai da zabi shin yana da zabi kamar Allah ya bashi zabi yayi abin da ya ga dama ko ko baya da zabi kawai koma min yayi Allah ne ya tilasta shi yayi to da suka kawo wannan kesiyan kin da amsar da ka bada akwai matsala saboda tambaya ce ta 'yan filo in ka ce a'a ai dan adam shi ke aikata ayyukan shi kawai Allah ya ba shi zaɓi sai ce kenan Allah ba shi yake tsara ayyukan dan adam ba in dai shi yake tsarawa to ba yiwuwa a ce dan adam in ka ce a'a eto dan adam ɗan adam Allah ta'ala ne ya halicci ya halicce shi kuma ya halicci ayyukan shi don haka duk abin da yake aikata wa Allah ne ya riga ya kaddara sai su ce to kenan in haka nan ne bai ma cancanci a yaba mashi ba in ya aikata alheri tunda Allah ne ya tsara kawai sai ya aikata kuma bai cancanci a kai shi wuta ba don ya aikata sharri saboda ai Allah ne ya tsara kenan in haka nan ne suka ce a ƙarshe babu wanda ya cancanta a kai ya wuta ko aljanna me yasa kuka ce ba wannan kace domin shi ya tsara in dai Allah ne ya tsara kuma yake tahiya akan tsarin Allah to shi me yasa bai tsara ma kowa ibada ba da da'a kowa ya je aljanna ko kuma me yasa bai tsara ma kowa zunubi ba da sabon Allah kowa ya je wuta sai ya zabi wasu ya cilasta su dole su saba mashi kuma ƙarshe ya kai su ta wannan ya girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi wa ma qadarullah haqqa qadari jahilci shi ya kai mutum har ya iya faɗi ma Allah wannan magana saboda bai san Allah ba kuma bai san girman Allah ba ba wai Allah mai tsarki ba subhanahu wata'ala ko dan uwanka dan adam ka jingina mai irin wannan ai ka san ka jingina mai mummunan abu wanda za a yi ta ganin bai kyauta ba misali dan uwanka dan adam yana da bayin shi bawa wanda bawan shi ne wannan sai ya zo ya ce ma bawan wane je ka ɗauke mana wancan duwatsun daga wajensu sai bawan ya nuna kamar ba zai ba sai ya cilasta shi lalle lalle sai ka yi ko in ma ba. shi kenan sai wannan bawan ya je ya ɗauke duwatsun daga baya kuma sai ya samo bulala ya zo ya ɗaura bawan na ya tattabka mai kashi ya ce wa ya ce ka ɗauke wannan duwatsun wa ya sa shi shi ya sa shi ko kuma sai ya zo ya mashi uquba duk wanda ya gani ya san da cewa ba a kyauta ba to wannan dan adam ma in yayi kana tsarkake shi game da ya aikata haka kana ganin dan adam mai hankali wanda ya san daidai ba zai yi haka ba sai Allah saboda bakin jahilci ka zo ka jingida mai ka ce shi ya cilasta mutane su yi aiki kuma yake ma hukunta su akai to a takaice ɗan uwa jahilci da kake ganin shi duk bannan da ka sani duniya ana tabkawa billahi allazi la ilaha illa wa jahilci ke sa ana tabkata wani malami ya ce wal jahlu aslu dalalil khalqi qatibatan wa aslu shiqwatihim turran wa zulmihim yace jahilci shine asalin bata na halittu ranka baka inda kaga wani ya bace jahilci ne ya kai shi sannan duk inda kaga ana wahalar rayuwa jahilci ne ya janyo duk matsala ta zamantakewa ko matsala ta siyasa ko matsala ta addini ko matsala wato ta tattalin arziki duka abin da ke kawo ta jahilci ne jahilci shi yake kawo matsaltsalu matsala ɗiya ce daga cikin 'ya'yan da jahilci yake haihuwa amma masu ilimi ba su shan wahala a rayuwarsu ta duniya haka a lahira ba su shan wahala. Jahilci, duk wanda kaga ya saba ma Allah ko shi ne limamin duniya, wallahi tallahi jahilci ne yasa ya saba ma Allah, inda ya san Allah haƙiƙadan sani ba zai saba mashi ba. jahiltar Allah shi yasa ya aikata shi yasa alqur'ani ya tabbatar da wannan ma'anai a suratul nisa'i Allah yace wato inna mattaubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bijahalati lalle tuba a wajen Allah ga mutanen da suke aikata mummunan aiki da jahilci kenan ba a aikata sabon Allah sai da me sai da jahilci da'a ga Allah kuma sai da ilimi ake yin ta jahilci jahilci shi ne yake san kaga mutum yana zina jahili ne wallahi jahili ne jahilci yake sa mutum ya aikata zina annabi yusuf lokacin da mata suka alale shi saboda Allah ya halice shi kyaukyawa suka nuna wallahi tallahi sai yayi kowace tana son ta jawo shi sai yayi da ita ko da Allah ya kawo zancen a suratu yusuf shi addu'a yayi tai yana roƙon Allah Allah ya kare shi game da wannan bala'i a wata addu'a shi da Allah ya faɗi a ƙur'ani sai ya ce wa illa tasrifu anni kai da hunna Allah idan baka kautar mana da makircin matan nan ba asubu ilaihin zan karkata gare su wa akun min aljahilin sai in kasance daga cikin jahilai kenan ma'ana jahili ne ke saba ma Allah a cikin alƙur'ani Allah ya tabbatar mamu da cewa jahilci shine yake kawo watsuwar shirka fantsama shirka da watsuwanta alkur'ani ya tabbatar da jahilci ne yake sanadiyar shi lokacin da Allah ta'ala ya tsiratar da annabi Musa da shi da mabiyan shi daga fir'auna da mabiyan shi suka tunkaro teku ga gayyar fir'auna nan da mabiyan shi ga duhun sunan ƙura ta turnike daga nesa ana cinkaye sun taho mutanen annabi Musa suka ce bala'i ya cimma ba ai ga sunan ta kuma ga mun zo kan teku dole tarda mu za su yi kai tsaye Allah ya nuna shi ne Allah, yamma annabi Musa umarni ya ɗaga sandar shi ya teki teku ya teki teku fanfalaka sai tekun nan ya dare ya buɗe kana kullu firqin ka tsaudil azim kowane bangare ya zama kamar wani shirgegen duki mai tauri kam ruwa suka yi konsantire suka karɓa umarnin Allah annabi Musa ya tattaka ya tsallake tsaf jama'a ci suka zo suka tattaka suka tsallake tsaf da fir'auna ya zo ya ga ikon Allah ya kamata a ce wannan kadai ya isa fir'auna ya imani amma sai ya yi sai tsam wasu wasu rewa wasu malamai ma sun ce cewa ya teku ya ga Allah shi shi yasa ya bude ya bada hanya haka ya ce ku wuce ya fara tura mutanen shi ya gani waya ba ta tsumbulewa suka wuce Allah ya kyale su sai da suka gama shiga gaba ɗayansu sun kai tsakiyar teku yamma kayan shi umarni ya ɗora wasa da su Allah ya taimaki annabi Musa ko bai taimake shi ba wannan babban aya ce shin wanda yake tare da annabi Musa ya kamata yanzu a ce akwai wani shakku ko kwankwanto a cikin zuciyar shi bai kamata ba ko to amma Allah sai ya ba mu labari yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahar muka tsallake teku da banu Isra'ila, fa'atau ala ƙaumin sai suka zo suka tar da wasu mutane, malamai sun ce kan'aniyi ne, ɗan ƙabilar kan'ana ne, ya kufu na ala a sunamin lahun, suna goho suna bautar wasu gumakansu. Su waɗannan mabiyan annabi Musa sun tsaitare teku, watakila ƙahowansu ko da wato bushewa ba su yi ba, daga ruwan teku. amma sai suka tar da wasu mutane suna bautar gumaka suna yi tsakaninsu ta Allah sun dagargaje suna ta goho suna zuwa suna sha wahala sai abin ya burge su wani ko da suka yi tsaye sai suka ce mi ya Musa Allah na ilahan kama lahum aliha Musa mu ma ka samu mu wani Allah wanda za mu ɗora bota mai kamar yadda wannan mutanen suke da Allah annabi Musa ya ce la haula wala quwwata illa billah me yace musu innakum qaumun tajhalu lalle ku wallahi mutane ne masu bakin jahilci inna haula waɗannan da kuke gani mutabbarun ma hum fi tambada ce abinda suke ciki wa batilun ma kanu ya amshiriri ta ne abinda suke aikatawa to kaga jahilci shi yake kai mutun ga shirka in ya ga mutum ya daggargaje yana ta kokari yana ta ibada ko yana ta wata bid'an shi ko shirman shi sai ya dauka wannan wannan sebo yana da kyau shi ma sai ya ga ya kamata shi ma yi ta wannan jahilci yana kawo haka annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da banu Isra'ila suka zo wajensu suka ce mun tar da gawa ta wani mutum a ƙofar gidan wani kawai an waye gari aka ga gawar wani sai wannan mutanen da aka kashe mutumansu sai suka ce masu wannan gidan su ne suka kashe su suka jawo danginsu su ma suka jawo danginsu yaƙi yana shirin kabrewa tsakaninsu daga baya sai masu hankalinmu suka ce bai kamata ba mu yi yaƙi alhali annabi yana tare da mu ya kamata mu je mu tambaye shi kaga sun yi hankali nan ko amma da yake bakakan jahilai ne suka taho da suka zo neman fatawa sai suka ce ya kai annabi Musa, muna son ka roƙa mamu Allahnka, ya bayyana mamu wanda ya kashe wannan mutumin, saboda kar mu zo mu yi yaƙi mu kashe junanmu. Sai annabi Musa ya ce zai roƙi Allah, ya roƙi Allah sai Allah ya ma annabi Musa wahayi, ya ce to idan suna son a bayyana musu wanda ya kashe wannan mutumin su yanka saniya shine Allah sai ya kawo zancen wa iz qala Musa li qaumi yayin da annabi Musa ya ce ma mutanen shi inna Allah ya amuru kuma an tasbahu baqara lalle Allah yana maku umarni ku yanka saniya qalu sai suka ce atattakhizuna huzwa amma kamari na mu wallahi kamai da mu abin izgili wannan in banda izgili me alakar tambayar mu da a yanka saniya mu wace maka muka yi muna son mu san wanda ya kashe mi annabi Musa ya ce, Kala a'udhu billahi an akuna minal jahili, ce ce ina neman tsarin Allah, Allah ya mana tsari game da in kasance daga cikin jahilai. Ashe jahilci shi yake sa ka dabka ma Allah bakan magana, jahilci yana sa ka gaya ma Allah maganar da bata dace ba. Yanzu wani saboda jahili ne, yana iya zagin Allah, bai ma san zagin Allah ya ba. Wani saboda jahili ne, sai ya ɗauka da Allah da annabi duk ɗaya ne, wani to yanzu musulmin da yake ganin da Allah da annabi duk ɗaya ne ba bambanci wannan musulmi ma ne wallahi tallahi bai musulunta ba wannan duk musulmin da yana ganin ko kuma yana ganin annabi yana da matsayi irin na Allah ko kuma yana ganin in ka roƙi Allah to annabi ma ka iya roƙon shi wannan bai ma musulunta ba musulmcin shi wallahi bai ma musulunta ba saboda dole sai ya je ya yi karatu ya gane bambanci tsakanin Allah da annabi ya gane annabi mutum ne Allah kuma ba mutum ba ne, ya gane annabi halitta ce, shi kuma Allah ba halitta ba ne, mahalici ne, ya gane annabi yana bauta, shi kuma Allah ba ya bauta sai dai a bauta mai, ya gane annabi Allah yana ba shi umarni kuma yana hana shi, shi kuma Allah ba mai ba shi umarni ko ya hana shi. Dole sai ya je ya yi karatu ya gane bambance-bambancen da ke tsakanin Allah da annabi sannan ya zo ci gaba da sallah. amma sallar shi ba ta da amfani matukar yana kallon annabi da Allah daidai suke da juna. Kamar yadda na ce, duk bala'in da ka sani duniya, hori ko baki ko da ke ba ma horin bala'i ko, duk bala'in da ka sani duniya kam, wallahi jahilci ne sanadiyar shi. Saboda haka Alƙur'ani ya kawo zancen jahilci da kuma matsalolin shi da tasirin shi a cikin wato al'umma jahilci yana tasiri ga mai shi yana tasiri ga sauran mutanen da suke tare da shi saboda haka ‘yan uwa bayani bisa kan tasirance-tasirancen da jahilci yake yi yana da yawa kuma tun ɗazu ana nuna mini kamar lokaci ya kusa zuwa ƙarshe abinda zan rihe da shi shine abinda wasu masu hikima suka ce ɗan adam da ɗan adam ba su da bambanci sai ilimi kaɗai yake bambance su in ka ga mutum to kawai ka ga ɗan uwa hori ne ko baƙi ko ja ko canwa ko wankan tarwatsa ko na tarnatsa ko roɗo-roɗo ko dogo ko gajere ko shirgege ko ɗan siriri kawai mutum ne irinka ba ka da wata hanya ta kamai alfahari ko takama ko ka nuna mai isa saboda wato wani yake cewa mal fakhru illa li ahli al-ilm innahum ala al-huda liman istahada adillau babu wani alfahari sai ga masu ilimi annasu min jihati timsalu akfa'u abuhum adamu wal ummu hawwa'u fa in yaku lahum fi aslihim sharafun yufakhiruna bihi fatin wal ma'u yace don haka mutane bangaren gangar jikinsu tsara juna suke babansu annabi adamu uwarsu hawwa'u ya ce idan suna da wani tushe wanda ya kamata su majuna alfahari da shi to shi ne ruwan mani da kuma mice ɓallaka in za ka ma uwanka alfahari ka ce ni sai ni ruwa ka yi daga yin ko ruwan mine ne ko shi ne abin da ya kamata amma ba ka da ikon ka yi girman kai ga wani ko ka nuna mai isa ko ka nuna mai burin ƙasa ko ka nuna mai a inda kake da bambanci da wani shine idan kai kana da ilimi shi baya da to dole ne akwai bambanci tsakanin mai ilimi da jahili wannan ko shakka babu amma in ba da ilimi ba to babu wani abin da za ka yi wani da shi dan kai Allah ya baka kuɗi shi kuma Allah bai bashi ba yo dubarar kace ta baka in dubarar ka take baka kuɗi baka san duniya akwai kai da kanka shaida ne a unguwa kuma kaɗai akwai wanda wallahi sun yi kawayo amma Allah ya bar su talakawa ashe ba da wayo bane ake samu in kuma da ilimi ne ake samun kuɗi akwai wanda suka hika ilimi ba su samu ba inda tsawo ne akwai wanda sun hika tsawo inda gajarta ne akwai wanda wadanni ne ba su da kuɗi kuma don haka kuɗi ba ma'auni bane na ka nuna hihiku tsakanin wani da wani wannan tsari ne na Allah da kuma ƙaddarar shi yana iya yin ka mai ilimi na bala'i amma kuma yi ka maciyaci talaka na bugu da ici Allah yana iya yin kakanin baka ga wani ekonomi yake karanta ba saboda tsananin wayo amma sai Allah bar shi da lissahi ba abin lissahi ya kware wajen iya wajen ekonomi amma Allah ya ba shi abin da ma za a yi ekonomin da shi wataƙila ya yi karatun ekonomi ƙarshe sai ya dawo ƙarƙashin wani shirgegen jahili sai ya zama kwantabul wajen shi kaɗan ya samu ya rayu wannan gwaninta Allah shi haka za kai kayi kwanatin duk wani yadda za a sarrafa dala ta zama yan baka ka kware ka goge ka yi zurhi cikin kanka akwai abubuwa daddale amma sai Allah barka da su daddale ya hana ma kuɗin tsarin shi ne yanzu inda ba tsarin Allah bane haka yana faruwa wallahi tsarin Allah ne sai ga mutum da wayan shi da ilimin shi da basirar shi da fahimtar shi wani kuma wato ba karaman dan kasuwa bane kwararren dan kasuwa ne duk inda ake nema wanda yake kasuwanci ya kai amma sai shekara ɗari yana kasuwanci har yanzu maciyaci ne wani dan yaro sanar ya sa kare ma sai ya taso daga ya dan fara kaɗan kaɗan dan na haya hai to tsarin Allah ne wallahi tsarin shi ne. shi yake azurta wanda ya ga dama ya talautar da wanda ya ga dama kuma in Allah ya sa ka zama maciyaci to ba ka da wata mahita in banda ka ci gaba da kiyaye sallah ka tsare addini kawai kuma ka ba Allah godiya ko zanga zanga za ka mashi ana ma Allah revolution ne ana mai tawaye ana kai karan shi ana mai gunguni wata gunguni ka ce kawai ko ka ka iya wannan to shi Allah ya wuce wannan ko uwarka ya kashe dole ka ce alhamdulillah saboda shi ke da allantakan gaba ɗaya saboda haka ‘yan uwa mu dage wajen neman ilimi kuma musamman ma ilimi na sanin addinin karatun boko baya hana mutum ya karanci addini bai hanawa kuma a lahira idan Allah na neman masu ilimi karka yi tsammanin za a kira wani wanda ya karatun boko ya zurhi ciki ba a kiran shi wallahi tallahi in ana kiran jahilai har da shi amma in ana kiran masu ilimi wallahi ba ya ciki saboda haka shi ilimi ma ranka ta kafa a wajen Allah in Allah yana zancen ilimi kai tsaye ilimin addini yake ne saboda haka addini shi yake da mahimmanci a wajen musulmi sama ga komi addinin nan naka ya fi komi in kai musulmin kirki ne ya hi ranka domin kana iya kashe kanka saboda addinin kai ci gaba ya hi dukiyanka domin kana iya yarda ka ɗauki asarar dukiyarka kaf saboda kariya ga addininka ya hi uwayenka domin kana iya faɗa da su akan addininka ya hi kowa ya hi komi addinin ra'asul mali fastamsik bihi la khaira fi duniya bila adayan don haka addini shine jari saboda mahimmancin addini da matsayin shi da falalan shi da kimar shi sahabbai suka ba da rayukansu mutum yana kallon mutuwa ya tabbatar da mutuwa ce amma ya je a kashe shi saboda me saboda addini ya yi ƙarfi ya furin ƙasa. Wallahi, wannan addinin ya iso wajenmu bayan wasu sun sadaukar da rayukansu. To, addinin musulunci, yanzu yanzu wani musulmi wani jahili, saboda jahili ne, ba wai dukiyar shi ba in yana da shago ɗari, biyar da guda ya lalace saboda addini, wallahi sai da addini ya lalace. Ko ba haka nan bane? To, kaga wannan jahilcin addini ne, shi musulmi ne ba. ɗari bisa ɗari ba zai taɓa yarda da wani abu ba amma dai kuɗin shi sun yi mai addinin shi inda za ka ba shi zaɓi tsakanin shagon shi da addinin shi wani ya samu matsala to zai yi karkata matsala ga addini don zai wannan ya san addini inda ya san addini da zai gane ba amma addini haka nan inda za ka gane tasirin jahircin musulmanmu bari in ga wannan su in tsaya haka na ce magana tana da yawa da bari in bada wannan misalin guda daga cikin misalan da suke haska mamu cewa wallahi tallahi musulmai da dama jahilai ne ɗiɗɗiɗɗif yanzu da za ka je wajen wani shirgiyar mai kuɗi a nan maraɗi sai ka ce mashi wallahi wa'azi ne na ƙasa da ƙasa aka tsara jihar dosa za ta zo a yi wa'azin nan zandar ma sai ta zo tawa za ta zo tilaberi za ta zo yamai za ta zo duka za a haɗe a nan maraɗi duka jihohin nan agar da difa da sauransu duka za su zo to a nan maraɗi ne ake son a haɗa malamai a haɗa kuma musulmai don haka ana neman gudunmuwa a gabatar da wannan wa'azin na rantse da Allah idan mai tsoron Allah ne aka je wajen shi mai tausayi mai imani sai ya ɗauko jikka ɗari ya bada ko ko jikka ɗari biyar ma misali To, bayan gama wannan, ana ƙare wannan, sai a buga gangoma, jijijin jijijin kokowa za a yi ‘yan kokowa sun taso, sai a zo wajen shi a ce alhaji. Ana son ku sa hannu cikin kokowan nan, cika ɗari zai bada ku? Lillahi lazi wani yana iya bada miliyan biyar, wani goma. ai tawaɗi an alhaji wane ya bada miliyan goma alhaji wane ya ba ɗan kokowa yawa ne miliyan guda amma wai sai ka ji haddin jina mai ake ana kai wani ya yi kokari alhaji wani ya turo shi ka ashirin bisa min bari ana wani mene ne za a yi wa'azi kuma wa'azin waye za su duka malaman nijar kam su ne za su haɗu a yi wa'azin amma ba su da kima da darajar da zai iya ba da miliyan guda gare su irin yadda 'yan kokowa ke da daraja da kima wanda zai iya ba da miliyan guda wajensu wanda ya kamata ya ba da miliyan goma ko kuma wanda ya kamata ya ce duk abincin da za a ci ya ɗauke nauyi shi ne hake ɗauko jika hamsin ya bada na ana wa'azin ƙasa wallahi tallahi wannan yana nuna ma cewa musulmai baƙaƙen jahilai ne sun jahilci addininsu tasirin jahilci da yake da shi a cikin addini yawa gare shi Allah jahilci yana sa mutum ko ya zama mara imani ko imanin shi ya rage gaba ɗaya domin wani yana iya ba karuwa miliyan guda amma bai iya ba limamin unguwarsu shekara shi arba'in a unguwar kuma wannan tsohon shi ke zajonsu sallah amma wallahi bai iya ba kai da za ka bi malamai ɗaya bayan ɗaya ka tambaye su wani malami ne wani ya taɓa ba shi kyautar jikka ɗari kawai saboda yana malami a nan maraɗi na rantse da Allah ‘yan ƙwarori ne ga hannu in an samu wallahi tallahi kuma in ka same su ina tabbatar ma da sai ka ji cewa na zakka ne ba na shi bane kuɗin zakka ne wanda bai zai ɗauke jikka ɗari ya lissafa ya ce gata malam saboda kana karantar da mutane addini na baka wannan kyauta to za ka tar da na farko dai wallahi sai ka tar da kuɗin zakka ne ba kuɗin shi ba. Na biyu, kuma sai ka tar da ‘yan ƙwarori ne wanda ake iya ware jikka ɗari a basu. Haka ƙarshen ya girmama malami ya mutunta malami shi ne zaro jikka biyar ya bashi. Jikka biyar wadda jiya-jiyan ga in ka tambaye shi ya ba wata karuwa miliyan guda. to don haka dai a takaice zan dakata a nan kasantuwar lokaci ya yi kuma wannan maudu'in kamar da na faɗi tun harko faɗi gare shi kun ga na rubuto abubuwa ka takarda wallahi ban kai karanta komi ban karanta ba cikin ban kai ga buɗe takarda ba amma an ce lokacin nan ya ƙare to saboda haka dama maudu'in yana da faɗi ɓarai wannan saboda haka abin da na ambata cikin shi Allah ya amfani mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya share su daga cikin zukatanmu ya nuna mu su mu gyara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi abu sa'an ga karatu da gabatar mai muhimmanci a takaicen takaitawa ana iya cewa sako ya isa inda mun ga cewa cikin babban illar da jahilci yake iya kawowa yana iya sa kautar ga musulunci alhalin baka ma sani ba kenan ba abin da yi matsala kamar mutum ya kasance yana ta aikata bauta ga Allah yana ta kokari yana ganin kamar shi musulmi ne alhalin kuma ya sayar da musuluncin nashi bai sani ba mun ga kenan wannan ke nuna mana muhimmancin mu tashi mu nemi ilimin addinin musulunci mu taimaka mu yi karatu dan kan mu zama cikin wanga bangare yana daga cikin illolin da ke da kwai wanda suka zama matsaloli a gare mu ta jahilci shi na yanzu duka kalas ɗin da ke da kwai gaba dirigent suna da karamcin sani ga addinin musulunci wannan yasa kenan a duk lokacin da ake cewa a yi magana ta addinin musulunci sai ku gani abin yana ta kawo cikas saboda mutane ba san me addinin musulunci me kumsa a ciki kawai abin da suka sani bauta wannan sallah suke gani kuma sallah ma bai taɓa zuwa aka koya mishi ba yadda ga ana yi haka ne yake yi to ina fatan daga yanzu wanga sako da muka ji na malam Allah ya ba mu iko mu yi aiki duka don ga abubuwan da muka ji Allah ya sa kuma ƴan uwa mu tashi mu duka mu je mu nemi karatu eh sako kuma na gaba wanga karatu da aka gabatar da shi yana cikin wani jeri na siri da conference wanda aka organize tsakanin Association des étudiants musulmans du Niger bisa haɗin gwiwa tare da manyan-manyan malaman mu na nan garin Maradi dan ganin cewa an wayar mai ecidan kai bisa kan wasu matsaloli da suke cin tuwa ƙwarya a cikin jami'a ta maradi kenan wannan shine asalin wanga mahaduri da kuga ana gabatar da su an yi wani situttuka wanga kuma an sha wanga site kuma insha Allah gobe ma za a ci gaba akwai karatu a site tawaye tare da malam mubarak a bisa kan maudu'i haƙƙin Allah akan bayi sannan kuma haƙƙin bayi akan Allah ya kamata kowa ya san wannan bayan su ma insha Allah akwai sauran karatuka da za a gabatar muna fata 'yan uwa za su halarta don su karu da abubuwan da za a gabatar insha Allah. Donc, kenan insha Allah duba da cewa lokaci ya karaso kuma eh, muna ganin halartar shugaba na kungiya eh, ta association da zuci na musulman da Niger ba za mu likewa ba tare da mun gaito malam ba don su gabatar da eh, wasu 'yan maganuka game da malaman musamman kuma game da 'yan uwa da suke sauraron karatu malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce et sa bonté infinie nous a donné cette opportunité aujourd'hui de nous retrouver à l'endroit, à la devanture de cette cité, euh, autour de ce thème qui nous parle sur notre religion, la recherche du savoir, afin de mieux accomplir les adorations que nous sommes en train de faire. C'est un honneur pour nous, ça fait un bail là, sinon longtemps, qu'on n'a pas eu cette opportunité ici, mais aujourd'hui, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, nous voilà accompagnés de notre chef qui venait de partager tous ses atouts bien que je n'ai pas vraiment participé à la conférence ou bien je n'ai pas suivi la grande partie de la conférence, j'étais venu en retard, c'est dû à d'autres préoccupations qui rentrent, Inch'Allah, toujours dans la même logique afin de mieux organiser les activités de l'association. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et fasse en sorte que tout ce que nous venons d'écouter, je suis certain que Mal avait partagé beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, plein de choses avec nous. Il s'agit maintenant de nous, il s'agit là-bas et dans notre camp, afin de mieux de partir avec ce que Mala avait partagé avec nous, de partir réfléchir, méditer et mettre en application tout ce que nous avons entendu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense Malan de la meilleure façon et également nos chefs qui sont derrière, qui ont accompagné Malan dans- toujours dans, la- dans cette logique-là, tous ceux qui sont en train de faire à notre côté afin de voir vraiment cette religion puisse triompher, émerger, surtout, surtout dans les locaux universitaires là, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce qu'ils sont en train de faire. Et nous qui sommes au devant, à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait confié cette lourde tâche de conduire ces activités de cette association, que Allah subhanahu wa ta'ala renferme sur nos pas et accepte tout ce que nous sommes en train de faire, nous aide à purifier vraiment toujours, toujours notre intention et fait en sorte que tout ce que nous allons poser comme acte, que Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et fait en sorte que ça puisse être profitable à l'endroit de la communauté que nous sommes en train de représenter premièrement et également la communauté islamique de l'ensemble. Donc, Allah shi saka ma malam da alkhairi vraiment abin da kun ka faɗi duka bam sa ya yi consider babu muna muna can wajen wani reunion toujours na association Allah dai ya saka da alheri tun lokacin da an kaci za a conference Sheikh bin Daud on a informé vraiment les frères on turu ku zo ku saurara vraiment abin da za a partage abubuwa ne wanda occasion ba ko da yaushe ake samun shi ba in Allah dai ya saka da alheri malam duk abubuwan da kuke kuke ta yi cikin garin nan ba kaɗai wajen ATDM ba ma har da sauran duka Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri Allah ya karba muna ya sa kuma duk abin da muke ta yi saƙon ya isa gurin da ake so a cimma Allah ya ba mu ikon cin mishi Allah ya sa kuma duk abin da muke nan muna ta yi na karatu da sauransu duka kuma Allah ya sa mishi albarka insha Allah dai kamar yadda malam ana tare ko insha Allah muna profite da wanga occasion din mu tu- tura kokon barin mu cewa insha Allah malam a duk lokacin da occasion ta yi mana permitted dai za mu tuntuɓo ku insha Allah da a ci gaba da waɗanda ayyuka dai wanda saboda da su ne dai muke so duk abubuwan da ke faruwa dai in dai ana waye ma mutane kai yau da gobe to insha Allah da taimako Allah subhanahu wataala muna tama abubuwa za su canza Allah ya kama muna Allah ya sa mu karatun da muke yi albarka Allah ya sa mu duk abubuwan da muke yi albarka Allah ya taimaka mana cikin abubuwan da muke yi duka wannan na wanga kungiya kuma da sauransu insha Allah zan tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, Muna godiya shugaba da wanga jawabi da aka yi mai albarka. Allah ya saka muku da alkhairi insha Allah. Kenan ba tare da jimawa ba malam ko kuma akwai tambaya da guda ɗaya cikin tambayoyin da muke so mu gabatar tunda muna da makarantu a cikin site-site wanda ake karantar da mutane amma akwai wanda an sun zo suka dan fara karatu sai su ga su bakin nan ya isa inda dai sun samu na sallah alhamdulillah yanzu malam wani jawabi ne kamata a mawa nan da a faɗakar da su kan muhimmancin neman
to alhamdulillah eh, dangance da waɗanda suke fara karatu su taɓa kaɗan su ce ya isa to ya kamata su gane cewa wannan magana na cewa in sun samu na sallah ya isa wallahi in mutum zai yi karatun sallah har ya mutu bai kare shi ƙarya ne da kuma rena sallah shi ma kanshi cewa haka nan yana nuna jahilcin addini wallahi in ka san sallah ko ayin a cikin musulunci akwai wani abu wanda yake da hukumce-hukumce masu yawa irin sallah don haka na sallan nan haka mutu ba ka samun shi kuma in kana so ka je ka binciki malamai duk girman malami to akwai wata mas'ala wadda ta shahi sallah wadda take rikitar da shi take ruɗa shi saboda mi saboda karatun sallah kwaɗi gare shi girma gare shi yawa gare shi don haka inda da gaske ne ka samu na sallah da sai ka bari haka nan amma kawai wannan magana ce wadda take hitarwa shedan yake tunkuɗo mutum ya yi in mutum ya ce shi ilimi na ɓangaren addini ba sai ya yi da yawa ba kawai da ya yi ɗan kaɗan ya ishe shi ko da ya ɗan san wani abu ya ishe shi to wannan ma magana tashi tana nuna har yanzu bai san menene musulunci ba domin in ya san musulunci shi addinin musulunci na farko dai shi da kankan shi addini ne na karatu wallahi saƙo na farko da ya zo daga Allah zuwa annabi ikra aka ce ko ko akwai wani abu shine na farko ikra ikaratu kenan da karatun nan to manzo Allah sallam tun da aka ce mashi ikra ya bar karatu har ya koma ga Allah yana ɗaliban shi sahabbai shi yasa aka samo daga Ali ibn Abi Talib yana cewa talabul ilmi min al-mahd ila al-lahad neman ilimi ana fara shi tun daga cikin tsumman goyo har zuwa cikin cikin kabari su imamu ahmadu ibn hanbal da girmansu ake ganin su suna gwagwarmaya da yara wani babban malami ibn jauzi kowa yana jin ana ibn jauzi to sai aka gan shi tare da ɗan shi yake koyan ilimin qira'at ya zo ya zauna ana koya masa sai wani yake tambaye shi kai kai wannan babbake yake malami duk duniya ana jin labarin ka kuma kai ne nan zaune kake koyan karatu haka sai ce ai babu lokacin tsayawa sai lokacin da ya ji lumfashinsa ya tsaya sau da aka ilimin addini shi ya fi ƙarfin wannan ilimin boko shi ne ake takaita ma lokaci kuma inda za a gane mutane suna zalimtar addininsu ko kuma ba su ɗauki addininsu bakin komi ba yanzu ko ilimin boko kaɗai mutum yana yin ɗan kaɗan ya ce ya ishe shi eh mutum bayan ɗan kaɗan ya ce ya ishe shi in ka ana yin ɗan kaɗan ya kamata a ce da an kai ka firimar kai shekara uku ai ya zama ɗan kaɗan shekara uku ai ya yi sai ka bari haka nan to kaga ilimin duniya ma wanda in ana zancen ilimin addini shi ba komi ba to amma shi ilimin na duniya ma mutum bai yarda ya yi ɗan kaɗan mutum bai yarda ya yi ɗan kaɗan to don haka ilimin addini shine ya cancanta mutum ya yi kwaɗayi ya fahimci kuma sannan shi addinin nan duk abin da za ka bauta ma Allah da shi duk abin da za ka yi to yana buƙatar ka zama kana da masaniya a kan shi to kuma kullum cikin bautan Allah kake mocinka da shirinka duka bautan Allah ne saboda haka dai a takaice ka in yi dogon jawabi ko kuma in dawo kan zancen shi ilimi duk lokacin malamai suka ce kulla mazdadal mar'u ilman izdada taqarruban ila Allah duk lokacin da mutum ya ƙara ilimi to yana ƙara kusantar Allah radda mutum ya ce ya daina neman ilimi to ran nan ne ya naɗa makan shi rawanin jahilci kuma balgulun yanda mutum yake da nisa daga ilimi balgulun yanda yake da nisa daga Allah in kana neman ilimi kullum kana ƙara kusantar mala'ikan rahama yana kasancewa tare da kai in kuma kana nisa da ilimi to kullum kana ƙara ba shaidan dama ya kasance babban abokinka don haka mu ci gaba da neman ilimi kuma kar mu sanya ma neman ilimin addini lokaci dai lokacin da dama ta samu kawai mu nema da idan Allah sa wasu shagulgullan ka na rayuwarka ta duniya sun sa wannan ɗan lokacin babu daman neman ilimi to karkace kayan kullum ya zama yana nan cikin zuciyanka cewa za ka ci gaba za ka ci gaba kuma wannan damai ta jami'a wallahi duk wanda ya zo jami'a Allah ya taimake shi ya tarda wa ana karantar da addini a jami'a kuma dama ce ta ya koyi addini ya bari ta kubuce mashi ko ina tabbatar maku da a rayuwar shi sai ya yi ladama wannan abu sai ya yi ladama shi wata rana in kawai bai ladama a rayuwar shi ba ta duniya to abin ba kyau wata kila sai a lahira yi duk wanda ya zo jami'a ya yi shekara uku ko shekara hudu ko ya yi shekara bakwai kai kamata a ce duk wanda ya zo university ga yanda tsararrakan da ke da kwai yanzu da irin ƙoƙarin da malamai suke yi a nan jami'a ya kamata a ce duk wanda ya zo kawai kamin ma ya ƙare haya har da Qur'ani kuma ya koyi fasarar shi ya san ma'anonin shi yana komawa garin su riba biyu gashi ya zo ya yi karatun injiniya ya zama injiniya kuma ya zama malamin addini to ka gani ko kuma ya zama likita kuma malamin addini ai babu ma wanda ya dacewa da karatun addini kamar likita bai kamata ba gaskiya a ce likita kunkun jahili muna jin bakin cikin wannan in muka ga likita dip wallahi muna jin bakin cikin wannan kamata likita da akwai likitoci da don Allah likitoci kar ku yarda ku zama likitoci irin yadda wasu suka zama likitoci a nan ƙasa ya kamata ku zama likitoci wanda suka san addini kuma wannan likitancin kullum wani bi in ne muhadara jami'a ina tuna ma likitoci wannan wannan likitancin ku karanci shi ma na addini saboda muna ganin abin da muke gani yana faruwa saboda jahilcin likitoci akan addini to ya kamata a ce gaskiya wanda yake karatun boko ya fi kowa sanin girman da kuma daraja da kuma kimar ilimin addini in ba haka ba in ka je lahira kama Allah jawabi rayuwarka kana iya bada ta kai karatun boko tukuru duk yanda gwaranci yake da wahala sai ka hardace shi ka zo ka ta le kwamsi le kwamsa le sabbaka sabbe le daite su le babatu le kaza le kaza duk yanda gwarancin nan ke da wuya wallahi sai ka shanye shi cikin kanka amma kuma kai kai ne ka wallahi bai kamata ba ma a ce mai karatun boko wai bai da lokacin karatun addini wallahi akwai matsala yanzu a ce ka zo wajen Allah ana ma hisabi a tar da shekara kaza cikin rayuwanka wannan ka bada su ka sadaukar da su gaba ɗaya akan hidimtawa ilimin neman duniya kuma duniyar ba sir ma ka same ta tana yiwa sai ka mutu maciyaci ba ba sir ka same ta shi kuma ilimi na sanin addini na kasan Allah da haƙoƙin shi da sifofin shi da abin da yake so da abin da baya so wannan ba ka da lokacin karanta shi anya ka kausan abin da ya kawo ka duniya kar fa mu yi zuwan jakki duniya wallahi kar mu yi zuwan jakkai don wasu zuwan jakkai ne za su yi duniya ko zuwan karnuka shi jakki yanzu in mai shi ya daure shi ya san ko me yasa ya daure shi to in ya sako shi fa ya san ko me yasa ya sake shi yanzu kai ma sai ka zamanto baka san ko me ka zo yi duniya ba wani malami ya ce amma wallahi lau alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu laqad khuliqu li amrin law ra'atuhum uyunu qulubihim tahu wa hamu yace na rantse da Allah inda bayan Allah sun san me yasa Allah ya kawo su duniya yace da basu je suka yi kwance ba suna ta kwana yace haƙiƙa Allah ya halicce su saboda wani lamari wanda inda sun gane shi ba da ƙwayar ido ba da ƙwayar zuciyarsu yace tahu wa hamu da sun ruɗe sun rikici. Allah ya halice saboda mu yi rayuwa mu gama a karɓiran muku, ya karɓiran mu muka mutu, muka yi zaman kabari ya ƙara tado mu, kuma ya mamu tambaya dalla-dalla kwatta-kwatta a kan abin da muka aikata. Yanzu sai a zo a ce in an kasa rayuwanmu cikin kasan da muka ba Allah mu karanci addinin shi da ilimin shi saƙon da ya aiko mu sai a same shi wani ɗan wani ɗan abu ne wanda ba ma ya faɗuwa a cikin rayuwarmu amma kuma damar da muka bada ta mu karanci duniyanmu wannan mun ɗauke ta da muhimmanci yadda kuka ji na ba da misali na masu kuɗi yadda suke ma'addininsu halbi da ƙafa ba da gangan ba amma suna halbe shi da ƙafarsu to hakan nan ne misalin 'yan boko su ma musulmai wallahi musulmai 'yan boko wani ma ɗan bokon shi yake kamawa a yaƙaci addini ko ta direct ko ta indirect zai kama wajen yaƙi da addini wallahi ko ya sani ko bai sani ba amma ba komi yake janyo haka ba sai jahilci amma inda 'yan boko ɗayan musulmi suna tsayawa su dagargaje yanda suke dagargajewa su karanci boko su dagargaje su karanci addini kai ni na tabbatar da duk ɗan boko inda yake in yayi karatu mai kyau yama musulunci karatu mai kyau na shekara biyar wallahi sai ya yi wasu malamai masu yawon wa'azi wannan ina da wannan tabbashin saboda mi saboda na san ɗan boko kwakwalwar shi ta buɗe ya har da tagwarancin banza da wahi kwakwalwar shi ta buɗe ya shanye abubuwa wanda bai kamata ba a ce ya shanye su amma kuma ya iya daurewa ya shanye to ballantana wani ya ce aka yi rawar banza ma balle ta ya rasu lallahi aka yi rawar banza ma balle ta ya rasu lallahi kai yanzu ka je ka bi dare ka hana idan ka kwana ka sha zuwa kai abinda ba ka da garantin ka same shi kamai wannan bautai balle abinda kana da tabbas babu asara cikin shi shi ilimin addini ka zo ka zauna ka koya wallahi ko ana ta yi baka ganewa baka ganewa wallahi baka da asara shi ne fa ilimin da manzon Allah ya ce duk wanda ya zauna da masu koyon shi bai taɓewa su ne wanda manzon Allah ya ce ula'ika qaumun la yashqa bihim jaliso mutane ne wanda duk wanda ya zauna tare da su bai taɓewa masu karatun addini yau in ka zo karatun boko bakin riba ka shine ka gane ko in aka yi baka gane ba ka tabka asara ba a zo cikin kalasi mushaina ta asfilike kana ta kallon tankin shi ko kuma kana ta kallon karatu tankin shi ko wani abu nashi ko kana kallon gemun shi in mai geme ne ko kuma kana kallon walƙiya haɓa shi idan haɓa sulubu take ka zo kana ta kallon mushaina ta asfilike kai kai ko wani wallahi tallahi ka tabka asara kuma ka zo haɗuwa banza wallahi ka yi zuwa ɗuwawu ta banza da wahi ko lada za a rubuta ma a sai ta gwaranci yana ta yi kai wallahi ba ka gane wa Allah ya sani yau shi ne kake to ka yi zaman banza ko ba ka yi zaman banza ba amma in ka je makaranta inda ake karatun addini ana ta yi ana ta yi ba ka ganewa kana ta kallon gima malam ka yi zaman banza wallahi ba ka yi ba Allah ma ya kashe ka akan haka kawai kai aikin ka kullum ka zo makaranta ka saki baki kai ta kwana na rantse da Allah ranar alkiyama ba za a tada ka cikin ɗiyan banza ba. Saboda haka mai hankali ba zai yanzu ba akwai wanda sun ma yi karatun ba irin wanga wanda kuke hasin ƙari, amma suna nan suna aiki kuma suna zuwa makaranta muna haɗewa da su. Ana karatu. To kaga kenan wanda ya gano rayuwa kenan. Ya fahimci cewa lalle rayuwar nan kawai a mika kai a yi abin da aka zo yi. Saboda haka kai tsawaita magana wallahi abin mamaki ne a ce ɗan boko ya ƙi ya yi karatun addini kuma musamman irin wannan dama ta samu a sauƙaƙe ɗasha irin wannan dama ba ta samuwa cikin gari nan a ware muku malamai su ɗora karantar da ku ana komi yanzu nan wurin saboda sauƙin abu wani ma sai ya zo sai ya ma dangware kan malamai ya ce ka gaya mana nan kuma ya gaya ma tsaf saboda abokin ka ne sai ka mai izgili ka mai iskanci kuma ya koya ma kuma cikin sauki to yanzu inda zuwa ne kai ka daga gargaje kana son ka koya ya samu haka na? samuwa saboda haka mu yi amfani da damar da Allah ya bamu kamin ta kubci wallahi dama ce ba karama ba lokacin da na yi kwana a ɗakin jami'a a kwana a tashi a kwana a tashi a susu sai da na yi shekara bakwai amma bayan shekarun nan bakwai sun cika sai na ji takaici me ya takaicin da na ji na ce wai yanzu duk zaman nan nawa na zo inda ya kamata a ce na koyi ingilishi amma tunanin haka bai taɓa zo ba sai ƙarshen lokacin ina shirye-shiryen ta gida na ce wallahi inda na sani shekaran nan bakwai ba ta ƙarewa sai na koyi wannan ingilishi duk bala'in shi duk wahala shi sai na iya shi to ina har na riga na fara shirye-shirye zan dawo ana jiran lokaci kawai lokacin da tunanin ya zo mana sai na je na shiga makaranta da na sajjala ana koyawa kawai sai na tarda wata budurwa ce yi koya wallahi ba ruwanta shigar da ta ga dama take yawa ni kuma gani da gini kuma na ce kuma na ce zan koyi ingilishin nan kuma na riga na ba da kuɗi na an rubuta ni wallahi tallahi haka nake haƙuri cikin ‘yan iskan nan abinda na ji haushi duka-duka ba a wuce wata guda ba da farawa na tahuwata tahiyata ta kama ta dawowa da a ce wannan ingilishin lissahin koyon shi ya zo mana tun harko wallahi da ban yi zaman banza ba wallahi sai na koyi shi da yanzu ma watakila an ɗauke ni ina koya muku shi na wurin to amma wannan ya kullum in na tuno wannan ina jin takaici saboda tunanin in koye shi bai zo mana ba sai daga ƙarshe to ya kamata gaskiya wallahi duk wanda Allah ya bashi dama ba wai ka koyi karatu ba na addini wallahi ko ma aiki ko sana'a duk abin da ka samu dama ka koya ka koya a rayuwanka saboda in Allah ya baka wannan damai ana yiwa ita kadai ce damar da ke gare ka a rayuwa yanzu da ka kare karatu ka koma gida kana neman ma ka koya baka samun irin wannan iko saboda ka san abin da baka sani ba zai amfani ka musamman ma addinin ka wanda ba yi sai da yanda kake buƙatar ilimin addini Imam Ahmad ibn Hanbal yace ka hi buƙatar shi sama ga buƙatar abinci da abin sha kai yace ka ma hi buƙatar ilimin addini sama ga buƙatar lunwashi kaga dai lunwashi in babu shi mutuwa za kai ko to shi kuma ilimin addini ho in babu shi hallaka za kai ba mutuwa ba shi in babu lunwashi zaka mutu shi kuma ilimin addini in babu shi za ka shiga hallaka kuma hallaka ta dindindin khalidi na fiha abada babu ranar huta to kenan ka yi buƙatar ilimin addini sama ga yadda kake buƙatar lohashi to kenan sai mu rihe da addu'a shi ma waga tambaye maudu'i ne wanda ya kamata a ce an yi muhadara a kan shi ya sauka da na tsawaita magana a kan shi ya ina jin har yanzu ban ma taɓo maganganu ma da suka kamata a kan shi to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في العالمين وصل على محمد في كل حين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك ما ذكره الذاكر الأخيار وسلم تسليما كثيرا مزيدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين